أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تشيكنا wannan aya tana magana Allah zai yi magana da annabi Isa alaihi salam wanda bawansa ne kuma manzon shi ne Isa da Maryam ranar tashin alkiyama ga waɗanda suka ce Isa Allah ne ga waɗanda suka ce Maryam Allah ce suka allantar da alloli har guda uku suka ce shi ma Allah Allah ne shi ne Allah ranar kiyama an haɗu mutanen farko da na ƙarshe Allah ya ce ka tuna musu ya Muhammad ya zikara Allah ya Isa lokacin Allah da kanshi zai ce ya kai Isa ɗan Maryama Allah zai tambaye shi bayan ya fi kowa sani a an ta ƙulta linnasi ta khiduni wa ummi ila haini min dunula yanzu ya Isa kai ne kace da kai da ma'afiyarka a ɗauke ku a yi riko da ku a matsayin alloli ne guda biyu kai Allah ma'afiyarka Allah a bauta muku koma da bayana Allah zai ce musu haka da kala sai Allah maɗaukakin sarki ce ga amsar da annabi isa zai bada Allah shi ne mai mulki shi ya ce ga yadda zai tambaya kuma ga amsar da za a bashi wai don mu ji mu sani ba kuma al'ummar da take da wannan gatan sai mu wala sai al'ummar masu ala in ce za a bata labarin abin zai faru gobe da wanda aka yi jiya shi yasa ba don kuma saboda al'umma ce adila al'umma ce wanda take mai adalci aka ce aka ce ko yawwa aka ce ummatan wasta litakunu shuhada ala nas dan ku zamanto za ku bada shaida akan mutanen duniya ga duk wata al'umma mu za ku bada shaida akan ta to kaga in ka bada shaida akan wasu kai ma kuma hawa babu shakka ka shirya ta ka shaida za ta zo wa yakunu rasulu alaikum sai manzon Allah shi kuma ya bada shaida akan mu to shikenan Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi isa zai ce su ba sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma ya kuna li an akula ma laisa li har ai ma bai ma dace da ni in faɗa abin da bani da haƙƙin faɗa ba in ce ni Allah ne abota mu kuma aikiwa ta ai bani da wannan haƙƙin ya Allah in kuntu qultuhu in ma na faɗi wannan abin Allah ai faqada alimta faqada alimta kai ka sani dan ta'alamu ma fi nafsi Allah kai kasan abin da ke gare ni abin da ya faru da ni a rayuwata gaba daya a inda wala alam mafi nafsik Allah ba wanda ya san abin da yake zatinka innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne kasan abin da yake boye ma balle abin da aka furta shi aka faɗa wannan magana ni ban faɗe ta ba sun girgire kayan su ne amma ni ga abin da na faɗa musu a lokacin da nake cikin su yazami ma qultu lahum ba abin da na faɗi a bani Isra'ila a zamanin da nake tare da su illa ma amartani bihi face abin da kamar umarni da shi shine mi ani ibudullah ka ce in gaya musu bauta ma Allah shi kadai kuma shi Allah da na kira abotawa na ce shine rabbi wa rabbukum ku bauta mai a matsayin ubangijin da ya aiko ni zuwa gare ku kuma shine ubangijin da ya ce ku bauta mai idan kun yi haka nan za ku tsira ya Allah in ji annabi Isa alaihi salam yake kare kanshi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni na kasance tare da su ina mai shaida abin da ya faru tsakanina da su da kuma abin da ya kasance akan abin da na kira su amma a lokacin da nake cikin su falan ma ta wafaita ni lokacin da ka amshi rayuwa ta ka dauka kanin zuwa sama dan ai za dai Musa bai mutu ba mu a imanin ko ya mutu bai mutu ba Allah ya ce ya dauka shi ne Allah ya ce bal busu kashe shi ba ma katalu wa ma salabu walakin shubbiya lahu ba su kashe shi ba su soke shi ba warin gicci yadda suke cewa an wayi sa ƙarya ce Allah ya ce rafa'ul lahu ilai Allah ya dauka shi zuwa gare shi kuma annabi mu ya ce mana zai dawo kuma mun yadda zai dawo akwai lokacin da dujal zai zo yayi ya zo matsala a duniya ya halakar da mutane fitilar dujal babbar fitina ce ba fitina mafi girma a duniya sama da ita wanda zai fitina al'umma ya ce sama ta yi ruwa ta yi ya ce kasa ta fito da tsire ta fito ya tada macece ya kashe ya raya sau da aka mutane sai a wannan shi kenan mun samu Allah mu gashi a zahiri zai fitar mutane da yawa sai annabin Allah Isa alaihi salam zai sauko a lokacin ya kashe shi shi zai kashe shi mun yarda da wannan kuma annabi Isa zai zo rayu a duniya amma zai yi da'awa ya tafiyar da rayuwarsa akan addinin annabi muhammad alaihi salatu wasalam haka hadisai mutawatir suka tabbatar da wannan kuma yana daga cikin aqida ahlus sunna zama ka yarda annabi isa bai mutu ba Allah ya dauka shi sama cikin iko shi da yardar shi kuma zai dawo wannan duniya wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a Allah ya kashe mu akan ta da haka wannan ita aqida mu da haka zai ce lokacin da nake cikin su ni na san me ke faruwa amma da ka amshi rayuwata kunta antar raqiba alaihim Allah kai ne ka sa ido kai ka san me suka aiwatar ni ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah domin kai ne mai shaida akan komai sai Allah ta'ala ya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi isa alayhi salam da ya faɗi waɗannan kalmomi na kare kai mai abin fada sai dai ya fada a ya fada abin da ya yi eh ya ce to Allah wa'annan mutane dai kai kasan me suke in tu'azibuhum shi annabi Isa bai san an yi wannan ba idan ka azabtar da su ma akan abin da suka yi maka na shirka Allah fa innahum ibadu bayin ka ne kai ka halicce su dama wa in taghfir lahum idan kuma ka gafarta mu'minan cikin su masu imanin cikin su akan abin da suka yi fa innaka antal aziz Allah kai ne mabuwayi hakimin ko mai hikima abdullahi da abbas allah ya kara mashi yarda ya ce wata rana manzan allah ya tashi ya mana wa'azi alaihi salatu wasalam a cikin wa'azin shi ya yawan nasu ya ku mutane innakum ku san fa kuɗin nan tusharu na ilallahi azza wa jalla ku fata ƙoratan gurla za a tashe ku ranar tashin alkiyama zuwa ga allah kowa tsirara ba wanda yake da sallatu ka ce wadda ta ta dawo ko ba gane ba ai kowa da kace yaran cikin mu ko to wallahi ana bindiga wancan dan abin da aka gutsire ina aka binne shi ko dai ina yake sai ya dawo kasa za a matsa ta ta amayar duk abin da ta ci ta nemi uzuni wajen ubangijinta wa adnul rabbi hawa hukat za ta watsa da duk abin da ta ci ta wahinta ya zama duba ta da komai sai ta kade zalla saboda ka wannan alfatar da aka yanke sai ta koma za ka tashi ɗallobe ba kaciya kuma za ka tashi tsirara kuma za ka tashi wato yake cewa ba takalmi kuma za ka tashi wato da irin wani alama shine gurlan muhajjalina wani haske yana kyale-kyale a huskar muminai saboda gurbin alwala haka yin alwala ibada ce mai zaman kanta ranar tashin kiyama duk wanda ya fi ka alwala sai ya fi ka hasken huska za ga al'ummar manzan Allah sun tashi gurlan mahajjali da min asarar wazo ya sa manzan Allah sun lasa ya faɗa haka sai abu hure da ce duk wanda yake so an yadda gurata hu falifa wannan magana abu ya ce duk wanda yake so hasken shekaru to ya tsawaita ba za ka shi ya tashi alwala sai ya wanke har wajen damsi har wajen ka faɗa amma ba an ce sai kai wannan ba shine dai kawai yayi ra'ayin shi haka nan an gane wannan ko to shine manzan Allah cikin wani wa'azin yake tun za a tashi ku hufatan qurratan za a tashe ku tsirara kowa zai fito gaban Allah ko takami babu kama ba da ana awwala khalqun na ido kamar yadda muka halarci ku harkon halitta haka za mu mayar da ku kowa dan lobe ba sallatu eh haka manzo Allah yace yace wa inna awwala khalaiqi yuqsa yawmal qiyama daga cikin halittun Allah wanda za a fara sanyawa bante ko wando ko a samun sutura shine annabin Allah Ibrahim kalilur rahman dan shine shugaban masu tauhidi shi za a fara sanyawa sutura amma kowa zai fito mai tsirara sai manzan Allah ya ce ala wa innahu yaja'u bi rijalin min ummati ko saurara ranar tashin alkiyama za a zo da waɗansu mazaje waɗansu mutane cikin al'ummata fa yukhadhu bihim zata shimal sai ga an yi arewa da su ba da arewa ba to da arewa ba sai da su wajen hagu can wajen wuta ga su kuma da alamar musulmi kuma a cikin al'umman manzan Allah suke wa'annan mutanen su wane ne yan bidiya Allah karka samu daga cikin yan bidiya sai manzan Allah ya ce faƙulu a sahabi sai ce ya rab ai wannan mutane na ne al'umma ta ce sahabbai na ne fayuqal sai Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah innaka la tadri wallahi ya rasulullah kai baka sani ba har su abin da suka kirkira bayan ka sun kirkiro wani abu wanda yake ba addinin ka ba ba kai kace ayo ba Allah ya ce ayo kuma sun ce za a yi a samu lada wannan shine bala'in da ya ci musu aka yi can da su can hagu Allah saba ma daga ciki fa aqulu kama qala al-abdu salih annabi yace ni ma sai in maimaita irin kalmar da bawan Allah nan nagari Isa ya faɗi in tu'azzibuhum fa innahum ibadak eh zan cewa zan cewa Allah yanzu manzo Allah wa kuntu alaihim shahidan malum tufihim ni na kasance mai shaida akan abin da suke yi muddin lokacin da nake cikin su falamma tawaffaita ya kunta anta raqiba alaihim Allah da ka amshi rayuwa ta kai ka sa ido akan abin da suke ni ban sani ba wa anta ala kulli shay'in qadir shahid in tu'azibuhum fa innahu ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim an ce manzo Allah da an ce mishi sun canza kad baddalu wa gayyu sun canza addinin sun canza sunnar sun rayuwa kan bid'a ne shi ma sai ce fasukan fasukan can dai can dai ai can da su Allah karka samu daga cikin su inna haulayi da aka kusancewa wa'annan mutanen ba za su guce ba suna masu ridda suna masu komawa akan daga su su ne munafikai da yan bidiya da haka mutum ya yi kokari ya rayu akan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba haka sai gama ibada ka jira dashin alkiyama gashi annabi yana cewa kai kana daga cikin al'ummar amma a gaya mai cewa a ai ka canza ka sauya hanya ba a kan hanyar manzan Allah karasu ba kuma annabi ya ce to ai can da kai annabi ya ce ai can da kai ko ai ka shiga uku to Allah ya kare mu sai Allah madaukakin sarki ya ce qala Allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada radiya Allah anhum wa radu an Allahu akbar ذلك الفوز العظيم yanzu ga annabi Isa alayhi salam gaban taron mahashar gaban kowa da kowa Allah ya tuhume shi a anta kunta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ya Isa dan Maryama kai kace a dauke ka a matsayin abin bauta kai da mahaifiyarka kuma alloli ne na daban ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ta subhanak sarki ya tabbata gare ka ya, ya rabb bai dace da ni in faɗa abin da ban da hakkin faɗa ba in ma na faɗi Allah ka sani kai ka san abin da ke gare ni na rayuwar da ne ni ban san abin da ke cikin zatin ka ba Allah kai ne masa abin da yake boye ba abin da nace da su illa abin da ka umarne ni cewa su bauta ma Allah shi kadai kai ne mahalicci na mahaliccin su a lokacin ina cikin su na san me ya faru da ka amshi rayuwata Allah kai ka san me suka yi sai mai da ilimi zuwa ga Allah shaida zuwa ga Allah to sai Allah ta'ala ya ce haza yau mai yamfa'u sadiqina mana qala Allah Allah da kanshi ya bewa annabi Isa amsa yace ka sha hurumunka ya Isa ya abdi wa rasuli haza yau mai yamfa'u sadiqina yau wani wuni ne wanda gaskiya take amfanin mai ita gina malam bawashi yace baka taba ji an ce gaskiya ka tagare yana ta tawayo kai ka tagare ba gurin karawa haza yawmu yanfa'u sadiqina sadiqihim sadiquhum yau rana ce wanda gaskiya take amfanin masu yi ta Allah ka samu cikin masu gaskiya mana yau rana ce wanda tauhidi yake amfanin masu shi annabi isa halaye akan mai akan tauhidi ba kan shirka ba su kuma wanda suka ce mabiya ko ba mabiya suke ce ba mabiya yanzu albasu sun rayu akan mai akan tauhidi a wanda suka rayu akan shirka suka allantar da shi kaga wannan rayuwar ta sa shirka ba ta cutar da annabin Allah Isa ba saboda ya rayu akan tauhidi kai ma an ka rayu akan tauhidi haka ne duk wani wanda ya rayu akan shirka ba zai cutar da kai komai ba amma an kai ma gama gari ne gaba gadi to shikenan kaga akwai matsala kenan la duba da da haka ya kamata ahlus sunna a gyara aqida mutum yayi kokari ya zama to bashi da alaka da shirka kwata kwata ta kusa kwata nesa barantana tsafi da abin da bid'a ne sam kala waye gari akwai hannunka a cikin shi balantana baki ka ko kafarka da kanka ka tsaya a matsayinka na musulmin kirki ahlus sunna a salafi duk abin da ya tabbata cikin alkur'ani shi zaka tsaya akai da abin da ya inganta cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zama to kuma da bayan haka ko da al'adar ku ce ko kuma kabilar ku haka take ko a garin ku ko a farcin ku na siyasa to kai kai barambaram da shi wannan shine rayuwa mai kyau da haka Allah ya ce haza yawmu yanfa'u sadiqi da sirquhum yau rana ce wadda tauhidi ke amfanin mai shi gaskiya take amfanin masu ita Allah ya ce ire-iren masu gaskiya suka rayu kan tauhidi lahum jannatun suna da aljannan da ta jarimin tatiyar anharu ƙorama tana kwarara tana gudu ƙarƙashin gidaddajin aljanna da kuma katangun aljanna da itacen aljanna su wayan aljanna in sun shiga gidan aljanna ba hotel za su yi ba ba irin zaman gidan abin da bane gidan hotel hotel in ka zauna in kai awoyi shi kenan sai aka baka notice ya ka baka wata kaza ta to shi kenan yanzu awar ka kaza kana da kaza da zaka biya in kana so kuma ka sake zuba wani kuɗi ka ci gaba aljanna za a dawoma ne dindindin Allah ya kai mu aljanna da rahamar shi da haka Allah ce khalijina fiya abadan za su dawoma cikin wannan aljanna ne har abadan abada in ji malam bahaushe radiyallahu anhum ubangiji ta'ala ce yarda Allah ta tabbata a gare su me yasa waradu anhu su ma sun yarda da Allah shi kadai suka bauta ba su mutu suna shirka ba zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan shine kuma rabo wanda yake mafi girma mutum ya rayu akan aqida ingantacciya Allah ya gafarta mai sa cikin rahama cikin aljanna to wannan shine rabo wanda yake babba Allah samu dace da wannan sai Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir da haka Allah ya ce lillahi mulku samawati mulkin sammai gaba daya da mulkin kasai na waye ka cokam na Allah ne yana ɗan tsunguya mutum ɗan kaɗan ne daga cikin irin mulkinsa sai mutum ya rika ƙasaita yana jiji da kai yana tunkoro yana ganin shi wata tsiya ne amma mulki gaba ɗaya a sammai da kasai na Allah ne ɗauraka idan Allah ya baka ɗan wani cikin cokali na mulki to ya kamata ka yi taka tsantsan ka girmama Allah ka girmama zatinsa da mulkinsa ka san shi ne mai cikakken mulki kai da kake mulkin mutane kana musu mazurai suna tsoronka a gida kuma ana mulkin ka wani ma ta shima mulkin ya saki da abin da ta ce yana karkarwa zai in yau kuma yana barazana wasu ya ji tsoron shi ka gani allah shi ba wanda yake jin tsoro baya jin tsoron hukuncin kowa fa'alun lima yuridu ne shi mai zartar abin da ya ga dama ne la ya sa'alu amma ya fa'al لا يسأل عما يفعل وهم shi Allah bai tsoron bai tsoron ko kun ba mai tambaye shi me yasa yayi kaza amma kai kana jin tsoron kotun duniya in ka sauka ta baka bita da kulli ta sa ka daga cikin lissahi yan ta'adda a ce ana tuhumar ka a kama ka aje a tsare ko ba haka ba amma shi mulkin Allah fa bai jin tsoron komi bai jin tsoron komi saboda haka mutum ya girmama Allah ya ji tsoron Allah kada ka rika tinkaho da mulki ka rika abin da dama amma wani da da yatti ne aka bashi tsarwa sai rika jin ina ai duk duniya babu sama da shi in ka ce mai to mai gida a taimaka saboda Allah sai ta shi ba aikin Allah yake ba bari za ka gane baka aikin Allah sai ran da ka kwanta a cikin kabarin ka wala duk wanda ya gane ba aikin Allah yake ba yar da haka nan to zai tabbatar da bayawa Allah aikin ran da ya koma zuwa ga Allah ai Allah labil birsad ne yana nan a madakata to da duk abin da kake idan an ce ma Allah to shikenan zuciyarka ya kamata ta yi rawa ka zama daga cikin irin muminan da in an bata Allah wajen qulubun zuciyarsu take bakarkata sukan saduda kai tsaye su koma zuwa ga Allah to ka siffanta da wannan siffa dan haka Allah ba abin wasa ba duk wanda ya taba Allah wallahi sai ya ga Allah shi Allah ba mai wasa ba mai garaje ba mai katsalanda ba shiga hurumin shi duk wanda yawa Allah karan tsaye to Allah zai gane furin shi kaga ya kamata mu tsoraci ubangiji mu subhanahu wataala to kaga wannan su Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna kuma lillahi mulku samawati mulkin samai gaba ɗaya na Allah ne mulkin kasai na Allah ne wa ma fihinna da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ma mulkin nawa ne ne in ba dan Allah bane ai wasu da ba za su sauka ba Allah da kaga tazarci amma da yake da Allah ne kana so ma sai ya sauke ka sai ya cusa ma san mulkin kuma ya hana ka hey baka mulkin da an kai magana ana tabi yanzu wata suka zama daga cikin masu tabawa ba da za ka yi kuma ya amshe kayan shi don shi ne tutul mulka shi yake bayarwa مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Allah ya ce ki gaya musu Allah shine malikal mulki shine mai mallakal mulki kuma yana bada mulki ga wanda ya so ya amshe daga wanda ya so ya ba wanda ya so Allah shi ne mai iko akan komai to shi ke da mulkin sama bako da ƙasa bako ma fi yin da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaraka wata'ala shi ne mai iko mai cikakken iko akan komai da haka ya kamata mu tsoraci ubangiji mu wannan shine karshen sutul ma'ida insha Allah za mu ci gaba shiga cikin sutul an'am sutul an'am ya uwa ita ma sura ce waɗanda take da tarihi a cikin ta mai dimbin yawa da hukunce hukunce Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce mun san lokacin da aka saukar da wannan sura sutur al'ami an saukar da ita a makka ma'ana bakiya ce ya ce lokacin da allah maɗaukakin sarki ya zo da wannan sura sura ce wanda aka saukar da ita ɗungurungun kaga wata sura za a saukar da wasu 'yan ayoyi nan wata nan a saukar da amma ta gaba ɗaya aka sauko ta sai dai da rakiyar mala'iku dubu saba'in in ji abdullahi da abbas saboda hukunta hukunta da ke cikinta wanda suka rako mala'ikun da suka sauko da rasula sai da aka hada da mala'iku dubu saba'in Allah shi ke da rundunar jami'an tsaro cika ko kira to Allah ka ba mu kariya da kariyarka da haka Allah ran masu karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم mm, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور gaskiya ne ثم الذين كفروا بربهم يعدلون bismillahir rahmanir rahim wannan sura ubangiji ta'ala ya fara yaban kansa mai girma da kansa kuma ya gode wa kansa da kanshi akan halittun da yayi na sammai da kasai da kuma bayan shi gaba daya kenan kuka gode wa Allah kuka rawa gode oho shi Allah ya gode wa kanshi da kanshi da yayi ka haka yace alhamdulillah Allah godiya ta tabbata ga Allah alladhi khalaqa samawati wanda shi ya halitta sammai bakwai wal'ard ya ƙara da kuma halittar ƙasai guda bakwai bayan wannan kuma waje alar zulumat sai ya sanya dukwai wannan da kuma haske kaga ɓangaren duhu sai aka yi da yawa a zulumat kaga jami na nami na zulum amma duk yadda duhu yake da yawa idan ya haɗu da haske ɗaya zai yi mi zai tarwatsa shi zai haskaka shi to allah shi ya halarci duhu ya halarci haske wani lokacin duhun yana da ɗan amfani a wani lokacin kuma hasken ke da amfani amma wanda aka fi amfani da shi akwai lokacin da kake bukatar duhun kuma ai wani lokaci ne a bar shi kadai ku zai ba wa kanku karatu wani lokacin da kanka kake neman shi eh kowane yana da shi amfani Ta gani? wani uzuri zai kama da yawa wanda in ba lokacin duhun bane ya nemo ruwa amma da duk inda kake so ka je kwanta ka huta ko ba haka ba saboda babu zafin rana babu wani haske da zai cutar da kai don haka Allah ya halarci duhai ya kuma halarci haske kuma kowanne yana da ba- nashi fa'ida ta musamman da dan adam yake amfanuwa da shi sai da a ce an fi amfanuwa da mi da hasken amma ami a zahiri ko eh domin duhu shi ma ai nau'i daban-daban ne sun malladi na kafaru sannan waɗanda suka kafirce ma Allah bi rabbihim ya'dilun da ubangijin suke daidaitawa ga waɗansu halittu wanda ba Allah ba sai su rika daukar haƙƙin Allah suna bai wani Allah ba Allah ba a matsayin su na mi na wanda suka kafirce ma Allah sai Allah madaukakin sarki yace هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا mm, وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون shikenan ubangiji ta'ala yana sanar da mu wato shine ya halicci tushen mu eh ka san waye kai ina ne tushen ka waye ka to shine Allah madaukakin sarki ce huwa allazi khalaqakum min tin shine wanda ya halicce ku da tabo tabo dai wannan wanda ake randa da shi da tulu asalin dan adam ya fito ne mai min salsalin kafakar wannan taban nan wanda idan ya bushe in kabga zai kwan kwan kwan kwan da shi haka da ci annabi adam alayhi salam wanda shine asalin kowane dan adam eh Allah ya halitta dan adam shi sa ce kalaka ku muka halitta ku da in banda an samar da annabi adam da ba a samar da kai ba kullu na min adam wa hawa dukkan mu asalin mu annabi adam da hawa ne da bakaken da fararen da jajayen da yan afirka da yan azi da yan europe da duk ko ina gaba ɗaya mu tushe mu uwa ɗaya ba ɗaya ne eh duk ayan annabi adam ayan adam ne illa abin da ya bambanta wanda musulmi ne wanda arne ne amma dukkan mu halittu ne na Allah wanda muka fito ta asalin hanya daya ta annabi adam da hawa ciki daya in ji malam bahaushe Allah dan ya nuna mana shine yayi mu kuma ta asali daya ka babu wani zai tunkawo ya ce yafi wani dan yana da fata ko baka ko fara illa kafi mutun da tsoron Allah inna akramakum indallahi إن أكرمكم عند الله mafi girma a cikin ku mafi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi takawa alkhawfu min al-jarir wanda ke jin tsoron Allah mai girma wal amal bi tanzil yake aiki da abin da Allah ya saukar na alqur'ani wal istidad li yawmi wanda yake kokarin tanadi domin gobe kiyama wannan shine mafi kima da daraja a wajen Allah Allah ce sun makaba ajala da Allah ya halitta dan adam sai ya zartar da ajali ga dan adam mana ya yanke mai lokacin da zai bar duniya kun ba wanda aka gayawa ai dan adam ayi maganin shi wallahi da aka ce akwai mutuwa wallahi wasu yanda suke shirya duniya inda ba mutuwa da akwai matsala kai ka kare shigantakar ka ana sai kai ana jin tsoron ka an rasa yadda za a yi da kai amma don sai a shafa da kai kawai a ji babu mutane nawa aka yi wanda ana tsoron su a nan kasar nan an yi shugaban kasar da an ce wani yaji zai sata a cikin dan ajihunan na tabal da yadda kai ya ga hoton ya sai suma saboda ana tsoron shi a gani amma Allah da ya gada ma kawai sai gashi an dauke shi gashi ga wacce ta zo za a binne shi sai ga mata tana karanta muhammada ya sa kai ko ba haka ba idan kai janar ne idan kai marishar ne idan kai kwararren 'yan siyasa nawa kai a kasar nan wanda in dai ma kirci ne a kasar nan ba a kai su ba in dai nijar ce sun gama da ita ko ba haka ba yanzu suna ina na san aikwa iya tunawa da go a ba sai kun faɗa ba amma dai an yi su amma ba sa nan sun sa kai to allah idan abin kirki kake zai gama da kai idan shasharci kake zai gama da kai gara ma kai abin girkin in ya gama da kai ka je ka huta a gidan aljanna amma in kana tabka tsiya wallahi kana koma zuwa ga Allah ka shiga uku to Allah madaukakin sarki da ya halatta dan adam sai zarta mai da hukuncin lokaci kuma lokacin ba a gaya ma ita mutuwa kun san wata abu ce da take zuwa kowa surprise kamar yadda baka da niyya zuwa wani guri kawai sai ka kaje in gaje sai gaba da wani wanda baka tsammani ko ce kawa da sharaban mu to wallahi haka za ka gaba da mala'ikan mutuwa ba tare da ka shirya ba eh yanda baka tsammani ka gamu da wani haka baka tsammani kwaram zai zo maka kuma wallahi idan ya zo maka baka isa ka ce dakata in zo ba fala sadiu da tawsiyatan wala ila alin yarjun baka da damar ci gaba inda zakan baka da damar kuma gurin iyali baka da damar yin wasiya baka da damar kace bari in je in gaya musu diya mutane za ku rabu da su mutum ya ce ya tafi bulaguro sai ya dawo kuma zai dawo ba ko ba haka ba wani zai wata gurin aiki ce sai na dawo kuma zai dawo ba wani za ka bar shi ka ce sai na dawo kuma in ka zama za ka tarda shi ba ba wanda aka yawa ran da zai mutu shine matsalar amma kowa ya san akwai mutuwar kuma akwai lokacin da zai zo wata rana za a yi sallar azhar da kai ba a yi la'asar da kai ba wata rana za a yi la'asar da kai magariba ba da kai ba wata rana a yi magariba da kai babu kai cikin isha'i wata rana a yi isha'i kafin asuba ila ai kayi nisa kokari ake kawo gari ya waye a je abin ne ka kuma wallahi ba hinda za ka yi ba wanda ya sai har kai shi wannan mas'alar ka shirya ko baka shirya ba abin girki kake ko lalata ka yi guzuri ko ba guzurin lokacin yana yi kwaram kawai tafiya za a yi ba ruwanta da kai liman ne ko azaranma ne barantana mai sabon Allah shugaba da kai ba ruwanta da shugabancinka duk jami'an tsaron da suke tsaronka damar suna tsaron gangan jikinka ne ba za suke tsaro ba saboda ka shine kowane mutum za ka same shi a matsayin shi na shugaba ya dauki gardakwar mama na kwar ya dauki mai tsaron jikin shi akwai mai tsaron rai ba ka da garda'am amma kana da gardakwar mai tsaron kwar mai tsaron gawa gangan jikinka ba ka da mai tsaron rai sau da ka idan mala'ika ya zo ba tsaro zai ɗauki da ne a lokacin da yake so ba mai hana shi wallahi ba zana ka kacin ta hula ba ta mashi ba laifin diga babba ko karama zai sanado ne kawai ya ɗauka to da haka mutsauraci ubangijin da ya halarci ɗan adam kuma ya sa mai lokaci kuma lokacin ba wanda aka taba gayawa ga ran da zai mutu illa idan kai kana da cikakken imani to Allah yana sa maka wasu alamu a zuciyar kai da kanka zaka rika jin kai ina jin ba kwanan nan fara da da kiran ba da abu zai faru ko da lafiyar galau sai ka kana shiga cikin tetayen ka sai ka ji kana astighfari sai ko ya faru sai ka cika da kalmar la ilaha illallah man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah da kalmar janna wallahi diya mutane ana musu ishara wani kuma sakarar sai ai fayar sai ta kama bai gane wallahi danja tana kama alamin sin ina sai ya ji kwaram in ba sa ba sai ya ji an adashi a cikin kabari wani tsoho ya zo na mashi ya abdullah lokacin nan kuma zai gane ashe an shiga wani hali kuma Allah ya samu cika da imani don haka Allah shi ya halicce ku daga rai kwara daya halittar asali ma an halitta ku da mi da laka kamar da aka halitta annabi adam alaihi salam da laka sun makada ajala sai aka zartar da hukunci kowane mutum akwai ajalinsa wani ajalin shi da wani kurkusa ne wasu ɗaya rana ne masu yake sun yi accident tare ko wani abu ya tsara su ta ko kuma lamun lahiya ma wannan ya mutu wannan ya mutu saboda an yanke musu lokacin yanda ka san ana zauwa a yi aihuwa ɗaya rana to haka za a rika mutuwa ɗaya rana a yi aihuwa daban-daban wanta ta aihu yau gobe wanta ta aihu to shi kenan yau wani ya mutu gobe wani ya mutu da haka za mu kare an ba shi ce wata ran sai labari ya labarin ma wata za a bai ina mai bada shi wata ran labarin ma babu wallahi allah ya kai masu ne wa ajalin musamman indahu kuma shi lokacin da Allah ya yankewa dan adam kin yana nan a rubuce a wajen shi shi Allah hatta mala'ika bai sani ba kawai umarni ake ba shi shi kawai jira yake amma ha malamai sun ce fa kullum kullum akalla sai mala'ika ya kawo maka ziyara su 24 mala'ika da kai sai a ce mai adakata da saura kiran duk awa sai ya leko ka da sai wannan kaka a ce a danki da shi akwai saura eh a gani inda kaga lokacin da ya kawo ga harin nan ko ai da ka fahimci ta ko gila ma kana cikin tauka kana kyakata dariya zai lego da za a ce lokacin bismillah shikenan kai shikenan sai dai tarihi kullum sai ya kawo maka hari akalla sau 24 a kowace awa sai mala'ikan mutuwa ya ce kaka wannan a ce a kare a rama ko sarar kira da bai ba sai ya rera ta Allah samu cika da imani da aka wadda musamman inda ku sun ma'antun tamtarun Allah ce yanzu kuma ku ne kuke kwakwanto akan Allah akan mutuwa akan tashi akan hisabi akan Allah shi kaɗai cancanta abota masa har kuna kwakwanto akan haka ta haka sai Allah ta'ala ya ce وهو الله في السماوات Mm.
وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون idan baka san wane ne ubangijinka ba huwa Allah shine Allah shine Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah a sammai kuma shine Allah a ƙasa saman nan gaba ɗaya ka tafkin ba wanda ake bauta sai Allah ɗaya a cikin karkashin ƙasa ba wanda ake bauta sai Allah ɗaya inda matsalar take a cikin jinsi biyu ɗan adam da aljani su ne miyagu su suke bautar wani Allah amma duk duniya ba mai bauta wani Allah sai ɗan adam da aljani tumkiyar gidanka da kake ɗar mai tan nan tana kallo ka kama ɗanta ka yanka ta haƙura ba ta tunguje ka ba Allah ne take biyayya ragon da kana kallo uwar shi ta aihe shi ka tirke shi ka kama uwar ka kai kasuwa ka sai da ka zo kana kashe kuɗin ya kyale ka Allah yake biyayya wallahi da ya tunguje ka mutu ladabi yake wa Allah da biyayya duk abin da ka sani a duniya yana wa Allah biyayya ne itaciyar da kake gani a tsaye tana wa Allah bauta ne tana ma Allah sujira ya tafayyu zilalu al yamin wa shama'il sujira lillah itacen gidanka kullum za ga inuwar daga gabas ta koma yamma daga yamma ta koma gabas to wannan wasu sujira ce suke ma Allah أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله Mm.
سجدا لله وهم داخرون Allah ya ce mutane ba sa gani ila magalgala mai ce yanzu ga abin da Allah ya halitta da wasu abubuwa kowane abu ya tafayya uzilalahu an yamini wa shamayi kaga abu ya canza inuwar shi daga gabas ta koma yamma daga dama ta koma hagun sujjada lillah wannan itacen da ya canza inuwa sujjada ce ma Allah yana mai gurfanawa Allah yau kai da baka wa Allah sujjada ba kai kin- ba kan ka cuta ba Allah da komai yana mai sujjada to da ka yan uwa mu tsoraci ubangiji subhanahu wataala wa wallahu fis sama shine Allah a cikin sama kuma shine abin bauta a cikin ƙasa ba inda ake ma Allah shirka sai a nan duniya a duniya ba bai ma Allah shirka sai dan adam da aljan da haka ba a yi wuta ba illa dan su kuma wutar jahannaman nan da aka yi da hawiya da lazza da sakara da sa'ira dukkan su guda bakwai saboda wannan jinsin guda biyu ne dan adam da aljani duk wanda kaga ya zo cikin ta to suka su suka zo da shi irin duwatsu da za a musu azaba da gumaka da za a tattara su a rakata su a ciki dan adam ne ya tafka tsiyar sannan kuma babu abin da aka yi aljanna da shi sai dan adam din da aljanu wanda suke bauta ma Allah idan kaga mala'ika a cikin aljanna me yaje yi? hidima yaje wa dan adam akwai mala'ikun za su zo cikin aljanna su rike gaida mu Allah samuna daga ciki su shigo ta kowa salamun alaikum bi ma sabartum bi والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار mahallar shahid dai mala'iku za su rika shigowa ta kofofi suna ta amincin Allah tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi akan ibada akan tauhidi akan bin sunna kuka hakuri kuka bar bid'a kuka bar shirka duk dadin su dan ku samu yarda Allah salamun alaikum bima sabartum amincin Allah tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi akan bin Allah Allah ta bani mu ma ukubar da madalla da kyakkyawar makoma madalla da wannan gida mafi kyawu shine gidan aljanna don haka abin nufi ne idan ka ga mala'ika a cikin aljanna ya je ne don ya gaida ka kai dan aljanna idan ka ga mala'ika a wuta kuma ya je don ya mi don ya sha wuta don ya ɗanɗana maka azaba eh ya ɗanɗana mashi gaskiya ne Allah saka mana alheri don ya ɗanɗana mashi azaba to shi ba mu ba Allah ya kare mu eh Allah ta'ala ya kare mu don haka Allah shi ne fi sama'i ilaha wa fil ardi ilaha a sama shi ne abin bauta a ƙasa shi ne abin bauta ba wani abin bauta in ba shi ba ya alamu sirrakun Allah shi ya san sirraku akwai aiki wallahi wadda abin da kake asartar nan Allah ya sani wallahi ka san wani in gashi haka kan titi ai ina akwai imani amirul mu'minin amma ya dauki wayar shi shiga cikin duhu la ilaha illallah sai abin da Allah ya eh haka kaman ba shi ba amma in ya shiga salula a cikin duhu Allah kadai ya san abin da yake kalla ya lamu kha'idat al'ayun wa ta kuma sudur Allah yana kallon idan ka lokacin da kake kallon abin da ya hana kalla ya san abin da ka sa a cikin ranka lokacin da ya kalla abin da ka kalla haka Allah shi ne ya alamu surar duk wani abin da kake boyewa a asirce kowa bai sani ba to Allah ya san shi kuma ya san abin da ka bayyana sama da kai da ka aikata abin kan ba Allah ba wake da wannan sulfa sai shi Eh. da haka ubangiji subhanahu wataala alaƙar shi da bawan shi sai shi yanzu nan kowa bai san alaƙar kowa da ubangiji ba amma kowa ya san kaka yake shi da Allah tsakanina da Allah na sani tsakaninka da Allah ka sani in ka gyara ka sani in ka bata ka sani ka san abin da ya ce ka yi in ka yi ka san abin da ya ce a bari in ka bari ko in baka bari ba eh da haka kowane lokaci mutum ya tsaya a cikin tsananin tsoron Allah da neman yardar ubangiji a cikin zuciyarka ka rika wa Allah tawazu kana mai kaskantar da kai kana neman gafarar shi wannan shine cin nasara ita ce rayuwa mai kyau amma Allah shine ya alamu sunna kuma jaraku ya san abin da kuke yi a boye ya san abin da kuke bayyanawa wa ya alamu ma taksibun kuma ya san duk abin da kuke aiwatarwa eh ka san wani a zahirin zai nuna kamar abin kirki yake a kalkashin kasa kuma matsala kan wallahi matsala ne wani mawaki yace zaka mutum kamar mumini ido na mutum hanci na mutum kunne na mutum amma in an shiga al'amarin zuciya sai ga gara kura da shi kawai zuciyar ba kyau gashi da hasada gashi da hikiri gashi da keta gashi da rowa gashi duk wani bala'i a cikin zuciyar shi akwai amma haka ga gashi akwai kyau ga kaya masu kyau kuma Allah shi kadai san abin da ke cikin zuciya eh ba ka sanin me a raina ba ka sanin me a ranka sai in ka bayyana to shi Allah masani ne akan abin da kuka bayyana shi haka kuma masana akan abin da baku bayyana ba kuka boye haka kuma wai alama ma ta kashe bona shine mafi sanin akan abin da kuke aikatawa kun yi dan shi ko baku yi dan shi ba kana ne gizo ke saka ka aikata aikin ma baka huta ba sai in kai dan Allah ka huta in dai kai ne akwai wata manufar ka to shikenan Allah zai barka da wannan manufar baka da komai a wajen Allah ayyukan na ibada ma sai kai ta ka tsantsan wallahi in baka kai ta aikin banza yarka aiki ba ka da lada a wajen Allah sai dai zunubi saboda ka alakantar da aikin naka da wata bukatar duniya ka yi dan Allah amma dan wani abu da kake so ka samu sai Allah ya kyale ka da wani abu ko ka samu oho ko baka samu oho Allah tabbatar da imani a cikin zumu sai Allah ta'ala ya ce وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Allah yake faɗin labarin mutanen nan na baya da na yanzu wa mata tihim min ayatin min ayatin rabbihim ba ta zo musu da wata aya daga cikin ayoyin ubangijinsu ba su dan adam ba illa kanu anha mu'ridin sai kaga suna masu kau da kai da wannan ayoyin mu ba wata aya sama da ayoyin da Allah sauka cikin alkur'ani babu duk wani abin da za a kawo bai kai waɗannan ayoyin alkur'ani ba a matsayin shi na aya a gare mu wanda ya kamata ya cidasta mana biyayya zuwa ga Allah amma babu ayar da zaka zo daga cikin ayoyin da Allah ta'ala yake aikowa manzanni da su wani an bashi sanda a matsayin aya wani an bashi taguwa a matsayin aya wani hannun shi ya yi haske irin na annabi Musa duk gashi nan iri daban-daban annabi Isa an bashi mai eh, gidauniya kamar da makaranta jiya a matsayin aya amma duk mutanen nan da kake jin tarihin an sauka musu da ayoyi na zahiri tsakaninsu da annabawa to babu abin da za a zo wa dan adam da shi na aya daga cikin ayoyin Allah illa illa kanu an hamu dina sai kaga ya kau da kai ya ki biyayya Allah karka samu daga cikin gangararu ka samu daga cikin masu biyayya din da haka sai Allah ta faƙa da kazzabu فقد كذبوا بالحق لما جاءهم Mhm.
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون wannan tahdidi ne wa wa'idin shadid Allah yake wa kafirai na da da na yanzu Allah ce fa kaza kazzabu bil haq hakikan sun karyatar da maganar da take magana ce ta gaskiya wanda Allah ya aiko manzanni da ita lamma ja'ahum yayin da aka zo musu da magana gaskiya amma fa sofa yatihim anba'u hmm da sannu labarin zai zo eh ba sun karyata ba eh to labari zai zo akan karyatawa ba fasofa ya ti ma'anba'u ma kanu bi yastaziyun da sannan labari zai zo musu daga Allah akan abin da suke izgiliwa Allah da manzannin Allah da shi labarin kuma ya riga ya zo musu ha ya zo musu bana ina suke yanzu labarin kawai ake badawa waɗansu an darkake su da iska waɗansu an sa mala'ika ya rika musu tsawa sun mutu wasu an musu ruwan wuta irin mutanen annabi sha'ibu wasu an musu juyin waina irin mutanen annabi lut wasu an zirme da su a cikin ruwa irin su fir'auna duk labarin tinfa ya zo kuma suna nan ana nan ana musu mummunan azaba irin su mutanen fir'auna ana musu gashi irin gashin tsire annaru yuriduna alaiha النار يعرضون عليها غدوا وعشيا in kana so ka gane abin da fir'auna da mutanen suke ciki je ka gurin mai tsire in yana gashi eh in ya cika shi in nan ya gasu sai mi eh ya juya haka Allah ya ce ake musu annaru yuriduna ala guduwan wa ashiya wuta ce ake bujiro su zuwa gare ta sa'iya da barci inda sahabban baka gaban da barci abin baka ba haka ake musu har tashin kiyama kuma idan alkiyama ta faru ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ranar da za a tashi alkiyama ku Allah ce tintini za mu shigar da mutanen fir'auna da shi kanshi zuwa azaba mafi tsanani yanzu ana musu gashin tsire kuma ranar tashin kiyama a sa su cikin azaba mafi tsanani kaji kenan duk labarin ya riga ya zo musu duk wannan Allah yana maka jan hankali ne da gargadi don kai karka ba hanyar miyagun mutane ka bi ta mutanen kirki duk abin da ka san ba shi da kyau karka yi abin da Allah baya so karka yi abin da Allah ya ce ka yi ka yi shi ko da waye tsaye karka ja da baya abin da ya tabbata a cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to yi kokari ka yi riko da shi ko da mutanen duniya za su kauce mishi duk wannan jan hankalin da ake ma da waɗannan ayoyin da wannan labarin duk shine manufa so ake mu yi tsaya tsayin da ka bota ma Allah kamar da Allah ta'ala yake so da haka Allah madaukakin sarki ya ce bakar ka zama bil haqq hakika sun ƙaryata gaskiya a yayin da aka zo musu da ita Eh, amma da sannu labari zai zo musu akan abin da suke izgili a kai sai Allah ta'ala ya ce ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم "Mhm, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم mhm, فأهلكناهم بذنوبهم mhm." وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ubangiji subhanahu wataala ke cewa alam yarau shin ba sa gani labari bai zo musu ba ba su sani ba ne kam a halakana min qablihim je nawa muka halakar gaban su wai masu nuna ma Allah su sun isa shin ba su da labari ne nawa muka halakar daga alƙariyu gairuka mu shafe su a ban kasa gaba daya kadiba fa zamanin annabi nuhu alaihi salam duniya nan gaba daya sai da Allah ya shafe ta kam ba wanda suke saura sai wanda suke cikin wannan batokin nashi kuma bato ne wanda bai wuce mutum tamanin ba aka ɗauka daga cikin mutane duk wata halittar Allah kuma sha aka yi fasul kufiya min kullu zawjin sunayn ya dauki namiji da mace kawai duk halittar duniya da ka sani sha aka ya dauki mace ya dauki namiji sun isa a nau'in su dan adam ne aka ba shi dama duk wanda imani shi kenan amma fa ma amana ma hu illa qalil yan kadan da suka yi imani ba su wuce mutum 80 ba gaba ɗaya duniyar aka aka malale ta aka halaka da su haka alƙariyu da yawa ubangiji ta'ala ya karya su irin adawa waɗanda suke ganin su masu ƙarfi ne suke cewa ba mana ashaddu min naquwa waye ya bi mu ƙari a duniya ba zai halaka da mu Allah da ya tashi aka girbe su aka aiko masu mahaukaciyar guguwa wanda ba ta bin kan abu ya tame da shi tamkar toka wani irin sinadarai gare ta wanda yake na kare dangi ma ta zulmin shai ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Allah ya ce iskal ba ta bin kan abu ba ta barin abin da ta bi kan shi ta bada karrami tamkar toka idan an kone tabar ma karamno tabar man leda ba leda ba da me yake taka ba wannan toka ta ta ya take lamshi ko duk abin da iskar ta bi ta kan shi haka za ta mai da shi haka aka yi wa adawa masu alfari da ƙari baranta namu da haka Allah ke cewa labari bai zo musu ba kama halaka da min kaulin min karni ne wa muka halaka gabanin su na alkaliu makkan na fulani mun ba su tasiri a rayuwa mun karfafa su a bayan kasa ga gidaddaji ga kudade ga mulki ga sojoji ga komi irin abin da muka ba su ma malan numakin lakun abin da ba ku bane ku ne yanzu haka Allah ke gabata da annabi Muhammad fa ma balagu mu ishara ma atainahu duk abin da muka ba su a lokacin mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alƙalin da suka wuce abin da muka ba su na zamanin yanzu ba a ba su kashi ɗaya cikin goma ba yawon ɗan kwanakan namu in kan lissawa da kakanninmu na nan shekara ɗari ma ai ba ɗaya ba ne za ka ƙato a lokacin nan garshe ce shekara hamsin lafiya shekaru yanzu kuma da kakan shekara hamsin ko abin da ya gaba ga karan ga ƙwansa ga diabetes ga ciwon nama ya ka cewa good komi in kai mai cin nama ne in kuma yawanci ne ƙwansa chronic ta mamaye ka ko ba ka ba ga wani ɗan debi na tension haka ne ba rayuwar ta yanzu gaba ɗayan ta bata da wani tsari wasu ba sa rayuwa masu da ƙwaya tura fuwa farjur dai fuwa farjur haka in ba wani ba zai rayu ba da ya ta abinci sai gana lalama jihu sai ya haɗe wani abu idan ka ɗauki rayuwar mutanen da sai ya ga mutum shekarar shi uku bai taɓa shan magani ba ko na ciwon kai kaga ashe duk abin da muke da shi a yanzu amma ba da gumi sha ba mu samu kake ɗan abin da aka ba su ba amma suna ina yanzu da lafiyar tasu da shekarun nasu da zaman su duk gaba da Allah ya share su mu dai da muke cikin tashin hankali mu ne a yanzu ko mu din ma wata rana sai tarihi duk wanda gani fasinja ne na ina na lahira wallahi kun bai san bai shi ne tahiyar shi dai kawai tahiyar ke ba Allah gagarau gagarau wallahi an kusa da yawa za ga matashi yana tunkoro yana faɗi likafarin za a rufe shi an sayo shi an kashi garin eh kasan likafarin ka in bai zo ba gari baka mutuwa an gane to baka iya gane yaushe zaka yi shigo shine matsalar kai kuma zaka zaka ce masalan kafari bakar kowa ya ka amma likafarin ka in ya zo gari to ba za a bari ya tsoho ba wallahi sai an ciro shi yanzu ka gane mai idan za a samu likafarin na sai an je guri kaza naka ne shine ya shigo ba san inda yake ba sai an samu shi nan to da haka Allah ce ba sa gani nawa muka halakar gabaninsu makkannahum malam malam nubakilakum mun ba su fada aji da karfi da tattalin arziki abin da ba ku ba wa arsalna samaa alaihim mudarara mun sanya sama ta sauka musu da ruwa mai albarka suna da abinci ba yunwa ba talauci wa ja'alna mi al'anhar muka sanya koramu tajari min tatihim suna ta yawo suna ta gudu karkashin jardon ginsu da gonakinsu na noma dan Allah ya nuna mana mutanen da aka wa ruwa mai albarka aka bar musu ruwa na ƙasa suke noman rani da na damuna to basu da yiwa basu da matsala shi yasa Allah ya kawo nan amma duk da wannan tattalin arzikin da suke da shi Allah ya ce fa ahlaka nahum bi dhunubihim da suka cike laifi sai Allah ya halaka su saboda laifukan da suka ba Allah wa an shara min ba'dihim sai muka rayar bayan kashe wayancan qurunan ko karnan ko waɗansu karnonuka ko waɗansu mutane akarin daban wanda ba su ba an ma yanzu wasu daban ne bari baka misali ka je garin ku inda ka fi sani duk gidan da ya shekara hamsin za ga wanda ke cikin gidan yanzu ba wanda ya gina shi bane zai wahala ga mutum gida ya kai hamsin kuma mai gidan ne a ciki akwai wahala kai ba mai gidan ba metro masu kin ba da ya gina gida in kana da ba za ta baka ayya wannan ayya sa ka yi leburorin da suka kama aka yi aikin gidan su ma suna ina ba su nan nan da shekara hamsin limamman da suke babu juma'a yanzu ba su bane ina wayancan shugabannin suke mulkin kasar da shekara hamsin yanzu ma su ne alalabomin da ke jan qur'ani a shekara hamsin su ne yanzu lokacin sama jamilu ba su zo ba ba jamilu ba ka zo ba lokacin ko ba haka ba duk wani mai tashe na kuɗi a wancan lokacin ana kuɗi sai alhaji wannan shekara hamsin yanzu shi ne da an ambata sai dai a ce Allah ya kansu wai so nake ku ɗauko da sai ku mai da gaba ko ku gane karatun ba nan da shekara hamsin ai kowa ya sani eh kowa ya sani wallahi daga cikin da namu in ma muna nan din kawai labari ake bamu karatun ba Allah jira kace kawai ta zo ta dauka ko ba komai dai kai ashirin ko ba haka ba to aka kara hamsin nawa kenan baki rayuwar kenan hasada ummati situna aw sab'ina kalla ba zada annabi yace kadan ne suke wuta haka in ba gane je kike ce a baka listin waɗanda suka mutu a satin nan wallahi za a ga mai shekara 60 ko 70 kin yan kadan ne galibi waɗanda suka mutu ma ƙila daga talatin da abin da ya ƙasa sun fi yawa ya kai kuma ƙila kashin ya dago kullum ina ba mu sanarwa duk tafiya da aka ce maka bakin ta kilo 60 ko 70 duk lokacin da kai talatin fa ka wace rabi balle kai arba'in balle kai hamsin ko kana so ko baka so ka shirya ka ko sawa yawwa wannan duk ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah sun karanta da mu wannan haka ba abin da ke maganin wannan rayuwar ta illa mutum tsoron Allah ya yi ayyuka kyawawa idan kana raye kana cikin ibada idan ka kuma zuwa ga Allah ka je ka huta a gidan aljanna amma in mu masa zuciya to shike dan mun tabi Allah ya kare mu abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi kuskuren Allah ya gafarta mana